من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imarsa da ya tabbatar da ita gare mu har zuwa yanzu wato ni'ima ta musulunci ya kawo rayuwarmu wannan yammaci na laraba a wata mai albarka wato wata ramadan na goma sha uku ga wata hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗai ga shi yau ma kamar da muka saba bisa larura mukan zauna mu uku hudu don mu karanta ayoyin alkur'ani mai tsarki mu kuma ji fassararsu karkashin asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya gafarta masa a jiya in ba manta ba mun fara karatu cikin suratu sajada tun daga aya ta farko har zuwa aya ta goma sha hudu don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta goma sha biyar a suratu sajada muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala albarkar wannan sura albarkar wannan yini albarkar wannan wata abinda muke jin tsoro Allah madaukaki ya kwaranye mana shi wannan musiba ta covid-19 Allah maɗaukaki ya kawar mana da ita ya ba mu ikon nutsuwa mu bautata masa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana kurakuranmu aran ma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوم بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم Mm.
الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Allahu akbar فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين Mm.
جزاء بما كانوا يعملون
Na'am أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ba zai yiwu ba لا يستوون
Mm.
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً Mm.
فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ci gaba وأما الذين فسقوا فمأواهم النار haka yake كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا Mm.
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون Na'am ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
saura daya ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها haka yake إنا من المجرمين منتقمون ahsantu Allah madaukaki yace inna ma yu'minu bi ayatina innama tufidul hasar Allah yace sani kawai waɗanda suke ibada gaskiya da ayoyinmu wani ayoyi sune ayoyin alkur'ani allazina idza dhukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun mana Allah ce kawai masu ainihin imani da ayoyinmu su ne wadda in aka yi musu wa'azi da ayoyin alkur'ani harru sujadan sai su faɗi suna masu sujada ga Allah wasabbahu kuma suna tasbihi suna subhanallah ay multabisina bihamdi rabbihim suna cuɗanya tasbihin da godiya ga ubangijinsu ay kalu subhanallahi wa bihamdi suna faɗan wannan karma سبحان الله وبحمده وهم لا يستكبرون الحالي سو باب سنا yin girman kai ba sa girman kai anil imani biha ba sa kin imani da ayoyin alqur'ani duk abinda alqur'ani ya hana suna hanuwa abinda qur'ani yace su yi yi suke kai tsaye to wayannan sune mu'minai wa da'atu lima fiha min al ahkam suna da'a ga abin da yake cikin ayoyi na alkur'ani na duk wani hukunce-hukunce yadda za su yi aure yadda za su yi an musu aihuwa yadda za su yi tarbiyyar 'ya'yansu yadda za su ainihin shayarwa yadda za a yi idda in an yi saki yadda za a yi idda in ta aure ta kare duka da ƙur'ani suke yi mala ce huna mawdu sujudin huna mawdu sujudi tilawa wannan gurin guri ne na sujada ta karatun alƙur'ani fihi ta'ridun lil mushrikin an yi ainihin jirwaye da kaman wanka ga mushrikai tatajafa junubuhu amnil mabaji su wa'anda suka yi imani da ayoyin Allah dinnan wa'anda in an musu wazi da ayoyin Allah sukan fadi suna masu sujada suna tasbihi cikin sujada su hada da godewa ubangijin su kuma ba sa girman kai to ga wani halin su tatajafa junubuhum anil mabaji ay tartafi'u kuibin su junubu jam'i ne na jambu gefe nan da kake kwanciya ana ce mar kwibi da hausa to kwibinsu yana ɗaguwa ga barin wajen kwanciyarsu ai mawazi al'ibtija'i bi furushiha guraren da suke kwanciya da shimfiɗa sai su tashi li salatihim bil laili tahajjudan suna sallar dare ta tahajjudi wakila man sallar isha'aini وصبها في مع الجماعة فقد ارتفع جنبه عن المضاجع kaji wani sauki ustaz wasu malamai suka ce duk wanda ya sallar magariba da isha a cikin jam'i ya sallar asuba a cikin jama'a faqadir tafa jambahu min al-madaji ya daga gefen sa gabarin makwancinsa ya da'una rabbahum suna kiran ubangijinsu suna bautata masa kaufan min iqabihi suna bautar Allah ne don tsoron uqubarsa wa dama'an kuma suna tsammani fi rahmatihi a rahmarsa warada fi hadithin akhrajahu muslimu fi sahihi ko ya gangaro cikin hadisi wanda imamu muslim ibnu hajjaj ya fitar cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 7313 min hadisi sahal ibn sa'd al-sa'idi radiyallahu anhu qala hadisin na sahal ne dan sa'adu as-sa'idi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wasafa al-jannata hatta intaha sahal yace naji manzon Allah ya siffanta aljanna har sai da ya kai matuƙa ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أقل شم مغنى النبي فيها ما لا عين رأت أتكين الجنة akwai abin da ido bai taba gani ba wanda in ido ya ga zai ji dadi wala udhunun sami'at a cikin aljanna akwai abin da ake ji da kunne amma kunne bai taba ji ba sai in ya je aljanna zai ji wala khadara ala qalbi basharin a cikin aljanna akwai abin da bai taɓa ɗarsuwa ba a zuciyar mutum sai ya je aljanna zai gan shi ba ana ƙirƙire-ƙirƙire ba na teknoloji yanzu to akwai abin da ba zai taɓa yiwuwa ma ka tuno shi ba balle ka yi sai ka je aljanna za ka gani sun makara a hazihil ayata sannan sai ya karanci wannan ayar ta tajafa junubuhum anil mabaji' suna ɗage kwiɓinsu ga barin makoncinsu kaji yadda abin yake fal'imanu sahihi natijatul khawfi min al'iƙabi imani idan ya zama ingantacce natija ne sakamako ne na tsoron uƙobar Allah waɗan ifin rahma shine sakamakon tsammanin rahmar ubangiji wamin mara zaka na humyun dangane da abin da muka arzuta su kuma suna ciyarwa ai yu'adduna huquqan lahil maliyya suna ba da haƙoƙi na Allah na dukiya misla ma yu'adduna al badaniyya kamar yadda suke ba da haƙƙi na jiki fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni wato rai bata san abin da aka boye mata ba shine khubbi'a din rai ba ta san abin da aka ɓoye mata ba min ƙurrati ayuni na sanyin ido ma'anan sanyin ido shi ne abin da mutum zai ji daɗi yanzu idan aka zo aka baka kyautar kujerar hajji ta yiwu daɗi ya sa ka kai hawaye to da za ka taɓa hawayen sai ka ji shi sanyi kalau kukan daɗi kenan amma in ranka ne ya ɓaci kai kuka ka taɓa hawayen za ka ji zafi gare shi to wannan ƙurrata a yunin abinda ake nufi da shi sanyin ido ai ma ta ƙirru bihi a ainihu abinda idan zai ainihin nutsu ya yi sanyi wafi ƙiratin biskunil ya mubari'u ukhfiya jaza'an bima kanu ya'maluna wannan abun ba a banza aka ba su ba sakamako ne dangane da abin da suka aikata min al-imani bil kitabi wal amalu bima fihi sun yi imani da qur'ani sun yi aiki da abin da a cikin ƙur'ani sai aka ba su wannan sakamakon Allah ka sanya mu ciki sun makasama ta'alan nasa ismaini faƙal sannan sai Allah maɗaukaki ya raba mutane kashi biye ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika yalla yanzu wanda ya zama mai imani ya ba da gaskiya da ƙur'ani yana aiki da shi zai zama daidai da wanda yake fasiki kharijan an da'ati wanda yake fita gabarin yi wa Allah da'a wal amala bima anzala ilayhi min al ilm ya fice baya aiki da abin da aka saukar masa na wannan littafi gargajiyarsa yake bi son zuciyarsa yake yi batansa yake yi bid'arsa yake ai ba za su yi daidai da mai bin sunna ba wa bima anzalna ilayhi min al kitab da abun da aka saukar bar na qur'ani duk bai yadda ba Allah ya ce la yastawuna inda Allah fi daraja a wajen Allah daraja su ba ɗaya bane amma allazina amanu wa amilus salihati amma kaga waɗanda suka yi imani suke aikata ayyuka na gargari falahum jannatul ma'wa suna da aljannar makoma nuzulan wa huwa ma yu'addu lil wannan gara ne abinda ake tanadi ga bako min kura min kira bi kasril kafi wato gara da ake wa bako bima kanu ya'malun sakamakon aiki ba a bada aljanna a kyauta wa amma allazina fasaqu amma waɗanda suke fasikanci bil kufri wat takzibi bil kitab suka yi kafircin su suka karyata littafin Allah fa ma'awahumun nar makomansu wuta ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha suna cikin wuta kokari suke su fito to Allah ya aje mala'iku a bakin wutar walahum maqami'u min hadidin ko akwai guduma na bakin karfe in mutun ya zo bakin kofa sai a rada masa sai ya koma ciki Allah ya tsare mu وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها به تكذبون sai a ce da su ku ɗanɗani azabar wuta wacce kuka kasance kuna ƙaryata ta Allah ce wala nuziqannahum min al'azab al'adna wala nuziqannahum min al'azab al'adna wallahi za mu ɗanɗana masa azaba ta kusa ta nan duniya azabar duniya bil qatl za a yaki da su da musulmai musulmi su karsu wal asri a ribace su a kama su fursunan yaƙi wal jadabi ko Allah ya ɗora musu kamfan ruwar sama ai musu wato sinina ko shekaru na wahala wal amradu da curuta kamar irin namun nan coronavirus wal fitan da fitintunu a haɗa ka da miyagun shugabanni kudin taimakon corona ma an kawo gwamna ya ɗauke ko? ‘yan kwamiti su raba yadda suka ga dama fitina dunal azabil akbari koma bayan babbar azaba ai azabil akira la'allahum yarji'un ta yi su koma ai man baqiya minhum ila al-imani wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih babu wanda yafi kowa zalunci kamar wadda aka mar wa'azi da ayoyin ubangijinsa sun ma'araba an ha sannan ya kau da kai gabarin ayoyin ƙur'ani lam ya amal bi ahkamiha bai yi aiki da hukunce-hukuncenta ba inna minal mujrimina muntaqimuna ko lalle mu masu yin uquba ne ga masu laifi ay almukazzibina bihi war rasul li'annahu la jurma ashadda min zalika dan babu laifin da yafi wannan tsanani to dan haka Allah yana uquba ga masu wato jarima mu'azzabuna lahum za mu azabtar da su listihqaqihim lil azabi wal intikam saboda sun cancanci azaba da uquba ثم بين تعالى أن القرآن ليس أول كتاب منزل من الله yanzu aya da malam zai karanta mana Allah zai ambata mana Qur'ani ba shine littafin farko fa da Allah ya saukar ba wa kad unzilat kutub ja'at biha ar-rusul an aiko an saukar da littattafai manzanni sun zo da su min qablihi tun gabanin Qur'ani fa qala sai Allah ya ce ni
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون نعم Allah madaukaki yace walaqad atayna Musa alkitaba ko kaga wannan ya nuna gabanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akwai annabawa akwai manzanni akwai littattafai dan gabanin annabi Muhammad yazo yazo an aiko annabi Musa walaqad atayna Musa alkitaba haqiqa mun baiwa annabi Musa littafin at-taura khassaha bizikri littifaqi al-yahudi wan-nasara ala al-iman biha an kebe littafin annabi Musa da ambato ita at-taura saboda da yahudawa da nasara dukansu sun yi ittifaki cewa sun ba da gaskiya da at-taura wa bir rasulil ladhi unzilat ilayhi sun gaskata annabin da aka saukar da at-taura gare shi shine annabi Musa wa huwa Musa alaihi salam ko shine annabi Musa alaihi salam fala takun fi miryatin min liqa'i karka zan cikin kokonto da shakka wajen haduwa da wannan littafi ai kitaba Musa din انظر تفسير القرطبي كدوب تفسير امام القرطبي مجلد 14 شافي 109 قاله حسن البصري رحمه الله تابعي mai girma Hassan al-Basri shi ya faɗi wannan magana na'am wakila Musa wato ba littafin annabi Musa ba Musa kansa wa qadil taqaya lailatul isra'i ai annabi Muhammad ya hadi da annabi Musa a daren da ya isra'i sabata zalika fi hadithin akhrajahu muslim fi sahihi kana qatadatu yufassiruha qatadatu yaga yana fassara wannan aya أن النبي صلى الله عليه وسلم قد من قد لقي موسى عليه السلام ليلة الإسراء النبي أهد النبي موسى أدرن دي إسراء وقاله ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس ما يفعلك الله يددشي انظر تفسير القرطبي كدوب تفسير القرطبي مجلد نشاه لشافي لدي ليلة تكوس نعم waja'alnahu hudan li bani isra'il muka sanya shi annabi Musa ko littafin at-tauran ya zama shiriya ga banu isra'ila kama adainaka hadhal qur'an kamar yadda muka baka wannan alqur'ani waja'alnaka aw ja'alnahu hudan muka sanya kai annabi Muhammadu ko littafin da muka aiko maka qur'ani ya zan shiriya li ummatikal mu'minin ga mu'minan al'umarka waja'alna minhum a'imma muka sanya shugabanni a cikin banu isra'ila bi tahqiqil hamzataini a'i wa qurabi ibdal saniyati ya ai qadatun jagorori a'imma kenan yahduna bi amrina lamma sabaru suna shiryarwa da umarninmu yayin da suka yi haƙuri a lattiba'i kitabihim bisa bin littafinsu wa ala dinihim suka yi haƙuri akan addininsu wa alal bala'i min aduwihim suka yi haƙuri bisa bala'i na abokan gabansu lamma sabaru yayin da suka yi haƙuri wa tashdinam bi fathi lam wa tashdidil mim ai hina sabaru ala zalika yayin da suka yi haƙuri akan haka وفي قراءة بكسر اللام وتكثيف الميم أي لسبب ما مصدرية أي لصبره وكانوا بآياتنا يوقنون سنزم ما سئل من يقيني da ayoyinmu na attaura ay yu'minuna wa ya'maluna bima fiha sun yadda da attaura suna aiki da abin da a cikinta walamma bayyana ta'ala anna alqur'ana laysa bi bid'in yayin da Allah madaukaki ya bayyana qur'ani ba farau ba ne ba shi ne littafin farko ba shi ne bidi'a waka zalikar rasulu sallallahu alaihi wasallama laisa bi awwali rasulin min Allah haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ne farkon manzo ba daga Allah falakad jaa Musa bil kitabi mithla kitabihi annabi Musa ya zo da littafi irin nasa sallahu sai Allah ya rara shi annabi وهدد أعداءه ينركوغا مكيان فقال يتيمي
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم نعم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا haka yake فنخرج به زرعا تاكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون
na'am Allah madaukaki yace inna rabbaka lalle ubangijinka ya Muhammadu huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah shine yafsilu ko inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah ubangijinka ya Muhammad shine wanda zai rarrabe tsakaninsu ya hukunci ranar alkiyama fima kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka zan suna sabani cikin sa min al-imani bil kitabi wa adam al-imani bihi na ba da gaskiya da littafi ko kin ba da gaskiya da shi kama qala Allah ta'ala tamfar da yadda Allah madaukaki yace Allahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati فيما فيما كنتم به تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامه الله shi zai yi hukunci tsakanin ku ranar alkiyama cikin abun da kuka zan kuna sassabawa a cikin sa wa fi qawlihi ta'ala wa qalat al-yahud laysat an-nasara ala shay wa qalat an-nasara laysat al-yahud ala shay wa hum yatluna al-kitab yahudawa suka ce kirista fa ba sa kan wani abu wanda za a lissafa shi addini in ji yahudu su ma 'yan kirista suka ce yahudu ba su da addini da za a lissafa shi wa hum yatluna alkitab alhali dukansu suna karanta littafin Allah su yahudu ga at-taurana nasara ga injila ta annabi isa Allah ya ce kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim haka ma waɗanda ba su da ilimi suke faɗa kwatankwacin maganarsu fallahu ya hukumu bainahum yawmal qiyama Allah zai yi hukunci tsakanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi ikhtalifun cikin abin da suka zan suna sabani cikin sa da wata aya yar uwannan yar uwar wayannan ayoyi Allah ya ce al-mulku yawma idhillahi yahkumu bainahum a ranar alkiyama mulki na Allah ne shi zai hukunci tsakaninsu fallazina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im wa'anda suka yi imani bayan imani suke aikata aiki nagari suna cikin aljanna ta ni'ima Allah ka sanya mu cikin su na'am ina ne awalam yahdi ko awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim shin basu gane bane kam ahlakna min qablihim da yawa muka halakar da al'umatai gabanin su ay awalam yatabayyana lil kuffari bai bayyana bane ga kafirai ihlakuna kaseeran mun halakar da da yawa jama'a min alquruni daga cikin tsare ku al'ummu bi kufrihim saboda kafircin su ka adin wa samud kaman adawa da samudawa yamshuna fi masakinihim suna tafiya cikin gidajensu ai kasar su ai diyarihim wa hum fi asfarihim ila sham wai larabawa daga saudiya sukan yi tafiya zuwa ga ƙasar syria don fatauci to a wannan karkarar adawa da samudawa wajen jordan duk anan suka zauna to shine allah ce yamshu na fi masakinihim suna tafiya a wuraren zamansu inna fi zalika la'ayatin lalle cikin wani akwai ayoyi dilalatun ala sidikin rasul masu nuni akan gaskiyar manzo wa ma ja'u bihi da abin da suka zo da shi afala yasma'una shin ba sa ji ne sama'a tadabburin watti'azin ji na lura da wa'astuwa awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruzi yalla basu gani bane mu muke koro ruwa mana Allah yake sa iska ta dauko gajimare ila al-ardi al-juruzi zuwa kasa busasshiya ai aliyabisati allati la nabata fiha busasshiyar ƙasa da babu tsiro cikinta fa nukhriju bihi zar'a sai mu fitar da shuka a wannan ƙasar ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum dabbobin su na ni'ima sune an'am raquma da shanu da awakai da tumakai sune an'am wa anfusuhum su kansu ma su ci daga tsiran nan afala yubsiruna yalla ba sa gani ai afala yaltafituna nazara ghairihim ba sa waiwayo da ganin wasun su ila haza ga wannan fa ya'lamu anna naqdiru ala i'adatihim bil ba'si su gane cewa zamu iya dawo da su bayan sun mutu muta da su fa yu'minu bil kitabi su ba da gaskiya da littafin Allah wa ya'malu bihi su aiki da shi liliqa'il ba'si dan saduwa da wannan tayarwa wa hisabihi da binciken ubangiji in kanuhum saddahumul hasadu anil iman bihi idan yazo su wato idan ya kasance su hasada ne ya hana su imani da shi wal filu mazidu thalathi al mutaaddi lil maf'ulain na'am aran ma karasa surar ko ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون fa'arid فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
Allah madaukaki yace wa yaquluna mata hadhal fathu cewa suke yaushe ne ne su kafirai suke ga mu'minai mata hadhal fathu yaushe Allah zai yi wannan hukunci wal faslu bainana wa bainakum ya rabe rigimar da take tsakaninmu da ku bintisarikum alaina kama taqulun ya ba ku nasara akan mu tamfar yadda kuke faɗa in kuntum sadiqin in har kuna da gaskiya sai Allah ya ce kul yawmal fathi ka gaya musu ya Muhammad ranar da Allah zai rarrabe yayi hisabi idza jaa tu'minuna bihi inda ma tarawnahu za ku ba da gaskiya da shi yayin da kuka ganshi walakin la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum amma wanda suka yi kafirci ba su yi imani ba sai da suka gani imanin ba zai amfanar da su ba wala hum yunzaruna ko ba za a saurara musu ba ai wala yumhaluna bil i'adati ila dunya ba a sauƙaƙa musu su dawo duniya li taubatin aw ma'zira dan su tuba ko su bada wani hanzari fa a'rid anhum Allah ya ce wa annabi ka kauda kai gabarin su kama aradu anil qur'ani kama yadda suka kauda kai gabarin qur'ani kama kala Allah ta'ala fa'arif an man tawalla an dhikrina ka kauda kai gabarin wanda ya juya baya gabarin littafin mu shine zikruna walam yurid illa alhayata ad-dunya duk wanda yake qur'ani ba abin da yake so sai rayuwar duniya ba abin da yake so sai ainihin wato rayuwar duniya zalika mablaguhum min al-ilm wannan shine matukar su a ilimi inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili wa huwa alamu biman itada lalle ubangijinka shine mafi sani ga wanda ya kauce ga barin hanyarsa kuma shine mafi sani ga mai shirya Allah ka shiryar da mu wa fi qawlihi da dan saura wa idza ra'aita alladhina yaquduna fi ayatina fa'arib anhum in kaga wayanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suna izgili Allah ya ce ka kauda kai gabarin su hatta yaqudu fi hadithin ghairi sai sun daina magana su kan qur'ani in ma za ku yi magana da su wa in ma yunsiyannaka shaytanu ko da shaydan zai mantar da kai fala taqud ba'da dhikra ma alqawmi zalimin da ka tuno abin da suke ba daidai ba kai ka tashi karka zauna da su wantazir kai sauraro inzalil azabi bihi ka saurari saukar azaba gare su innahum muntaziruna lalle su abun ainihin wato sauraro ne ay muntaziruna bika suna sauraron ka hadasa qatla minan hadasa qatla aw mautin fayastarihuna minka wai wani hadisi wata musiba ta faɗo ma a karka ko ka mutu su su huta da wa'azinka wa hadha qabla al-amr bi qitalihi wannan gabanin a umarce su ne da yaƙarsa wa huwa muhkamun fi kulli mujtami'il islami wannan magana ce mu kama a dukkan zamantakewa na musulunci qabla an yataqawwali muwajahati aduwihi gabanin su samu ƙarfi wajen fuskantar makiyarsu wallahu a'lamu Allah shi an mafi sani dole za mu haƙura haka kan sura ne haramma in Allah ya kai mu gobe sai mu ɗora a gaba to ya za a yi ya samu ai maleji اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين آمين